حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا خدوكو كي خدوني خدوك وتنزل الحجة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala kai ya wuce hudu sha hudu kai nake so in sha hudu kai kawai sha hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da hudu shi kuma ga watan ba takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna karanta wannan rishala wadda take magana akan nuru taqwa wa zulumatul ma'asi wanda a ciki yau za mu tashi akan al-matlab thalith shine mun yi magana akan sifu ita ma'anan taqwa sannan aka yi magana akan dalilan da ke nuna mahimmancin a ce kowa akwai wannan takawa tare da shi aka kawo dalilai to yau shine za mu yi magana akan yaya sifofin suke da yawa wani lokaci mutane sukan tambaya su ce yaya sifofin masu takawa suke wani wurin su ce yaya sifofin muminai suke duka an yi waɗannan bayanin waɗanda ba su fahimci wannan ba ko ba su karatu ba suke ganin masu takawa ko muminai ba su da sifofi wannan shi yasa wani lokaci ko mutum wasiya nasiha akai masa bar kaza sai ce kai abun fa lalube ne a duhu babu wani abun nan aljanna ta mai rabo ce haka ne amma kalmatu haqqin ne yuradu biha al-batil tabbas aljanna kam ta mai rabo ce amma akwai alamomin da ke nuna mutum yana neman aljannan shi ma da kanshi ko kuma mutum yana yin ba daidai ba idan aka ce ya bari sai ya ce a'a ai annabi ma ya ce a takawa hahuna takawa a zuci take saboda haka ba abin nan bane har wasu lokacin an masa magana ce su waɗannan da kake gani kullun masallaci kullun sallah kullun in namiji ne a ce gemu dagaggen wando in mace ce a ce hijabi har ƙasa da safa da wani abu sai a ce in kaga abin da suke aikatawa kare ma ba zai ci ba saboda haka abun ba a nan bane ai takawa a zuci take mutum ya yin sallan ma wani lokaci ya yin abin da aka sa shi in azumi ne ya ƙi sai ce duk dai wannan ba nan bane ai aljanna ta mai rabo ce bayan kuma ya ƙin waɗannan to saboda haka wannan malami sai tattara mana abubuwa na sifofi da za a iya ganewa idan mutum ya sifantu da su to yana ciki idan bai sifantu da su ba baya ciki idan yana da kwaɗayi sai ya ta roƙon Allah ya sa shi a ciki ina fata an gane to wannan shine abin da zamu kalla yanzu almuttaquna lahum sifatun wa a'malun su masu taka wannan suna da sifofi kuma suna da aikace aikacen su waɗanda ake ganewa nalu biha sa'adata fid dunya wal akhirah wanda da waɗannan sifofin da waɗannan aikace aikacen nasu kenan wato masu takawa suna da sifofi suna da ayyuka nasu za a gane su ta hanyar sifofi za a gane su ta hanyar ayyukansu wanda yake da waɗannan abu ne nalu ai fi duniya wal akhirah suka samu nalu biha sa'ada suka samu sa'ada sa'ada an rabauta in ba manta ba lokacin da muka karanta wancan littafin namu wannan alwahmu bainal haqiqa menene masunan littafin as-sa'ada bainal wahmi wal haqiqa a ciki a wannan lokacin aka ce wai sa'ada shin mutum ya samu abun nan ba jin dadi ko a ce wadata mutum ya samu abun da ake so shin wai a ina yake ma shin sa'adan nan a ina take kuma littafin nan aka yi magana aka ce happiness murna tsakanin murna da illusion abin da yake ba mun menene ya za a yi sa'ada ina take yace wai shin sa'ada tana a wurin matsayi ne a ce ka samu mulki aka bi aka bi aka gano ba nan take ba shin sa'ada tana cikin kuɗi ne ka fi kowa kuɗi aka ce ga ɗiyar wadda ta fi kuɗi ita mace ce ita kaɗai babanta ya mutu ya batta har da jirage take da su suna da island ma a ruwa suna da jiragen ruwa suna da kuɗi an ban mata billions na dala da abin nan dinta amma ta zo ta fashe da kuka ta ce ashe ba nan sa'ada take ba ta ma kasa aure ta yi aure ta auri wannan ta auri wannan har yanzu bata samu sa'ada ba har ta tafi ta kai ga ta je ta yi aure a wata ƙasa Germany aka ce ainihin wurin ba a ɗaukan mai aiki don haka ke ce mai aikin kanki ita ke fere dankali ita ke rashe ko ita ke soyawa ita ke komi ta gano dai yanzu duk kudinta a ce sai ta shiga kicin ta girka ma kanta abin da za ta ci ta ce ba sa'ada ba ne a nan wani ya ƙara tahowa ya ce kai sa'ada yana jin akwai ta a wajen kuɗi ya je ya auri matan wane ne ma sunan shi George Kennedy ya ce bari ya je auri matan tsohon shugaban kasan da ya taɓa rike amerika tun da amerika wannan ne ya auri matan george kennedy bayan da aka zo jan john john john kennedy aka zo wajen zaman aure aka ce ƙa'ida shine ɗakin ka daban ɗakin ta daban sannan kuma za ka ba ta daloli duk sadda ta nema ba sai ka tambaye ta me za ta yi da su ba in ta fita ba ka tambayar ta ina za ta in ta dawo ba ka tambayar ta ina ta je sadda ta ga dama ta fita sadda ta ga dama ta dawo ya koma ya ce ashe yayi aikin banza ba nan sa'ada take ba ina fata an gane sha na abun nan Iran aka zo ya ce shi abinda ake ce masa ada kai abinda ba mai shi sai kai ya je ya sa wani kamfani suka yi masa wani carpet wanda ba mai irin shi aka zo bayan nan ya gayyace su cin abinci ya ce saboda kar su kare ma wani irin kafet din yasa aka caccake masu idanu dan kar su kare ma wani saboda in an samu mai irin shi bai samu sa'ada ba ya koma karshe ya mutu a kasar su aka rasa inda za mai kabari aka gane ba sa'ada bane aka ce to sa'ada tana kan certificate ne highest qualification aka ce nan ma abi ga yarinya ya shekara 33 ta zama medical doctor kuma Uh, pediatric doctor ce ita ita take kulawa da yara wanda dama matsalar yara ta fi tsanani in ka kalli ko asibiti inda aka ce ma asibitin yara in ka ga matsalar da zaka gani a wurin tana da yawa ita ita qualified abun nan doctor ce a wannan bangaren sai ta zo asibiti kullum da sassafe ta tadda mata sun yi layi suna jiranta ta zo ta yi masu aiki ran nan ta shige cikin ofis sai shuru ba ta komi ba kai da aka ga ta daɗe ba ta kira kowa ba aka shiga aka tara ta fashe da kuka wanda ta shiga ta mata magana lafiya likita kike kuka ta ce kai masifa ce ta dame ni da na ɗauka sa'ada shine in samu highest certificate highest qualification highest wuri medical doctor ce ni a ɗauko ni daga gida ina da gidana ina da motata a ɗauko ni a kawo ni ta ce yanzu an kai ga in an ɗauko ni a motar nan ji nike kamar an shigar da ni kurkuku idan na zo na shiga ofis ofis ɗin nan ga ac ga komi amma ji nike kamar an sani ɗakin biredi idan na sa uniform ɗin nan na aiki yanzu ji nike kamar na sa walki kamar na sa kayan makera sun dame ni idan na rataye wannan abun a kunne zan gwada mutum sai ji kamar an samun igiya za a rataye man wuya bakin ciki ya dame ni ta ce kai ƙarshen ta ma dai shiga ki ce ma matan nan su zo duk matsayin nan da gare ni in ban masu su su ba ni ɗa guda ɗaya ya rika ce man mama ya fi man duk wannan abun ashe ba ta samu sa'ada ba shin sa'ada shuhura ne ka zama ɗan wasan kwaikwayo ka shahara ko ka zama ɗan wasan kwaikwayo kun gani wannan ɗan wasan kwaikwayon wanda na san da kun san shi wani ciroki ne ko wane ne wane ne na taɓa jin ana magana da shi ina jin kowa rediyo ne ban iya tuna aka ce yanzu ne yake ce tallar kunun zaƙi an daina wasan da shi yanzu sai da kunun zaƙi yake yi yana yawo yana sai da kunun zaƙi ka duba yadda ya yi da to duk sauran in suka tafi aka tafi aka shahara wata ran sai an daina wasan da su ko kuma su koma su zama mama tun suna zama mama ko suna zama abin nan a ga dai ba inda suka dace ko ko wajen zama dan kwallo yan kwallo nawa kuka sani muka sani anan da har in kwallon an raba babu su gani ake ba za a yi ba za ta yi ba an yi Daniel Amokaci an yi Rashidi Yakini shi ya ma ba duniyan an yi Daniel Amokaci an yi Okorach ko wane ne an yi mai dariyan nan Okota eh ga wannan ga ga Emmanuel Amunike ga shi wani ɗaya dan wani lange lange na manta shi Kanu duk an yi su an yi su wane ne wane ne an yabo nan su a misira na sani akwai wani wuri da ake cewa mumtaza a lokacin da Emmanuel Amuni ke je can da da shi okotan suka san su in ka je shiga wurin ka ce na je suka ce Najeriya ka ce eh sai sai ka san okota in ka ce abun nan ka san Amuni ke ka ce eh ka san wannan daniel wane amokaci amokaci ka san amokaci ka ce sai shiga kyauta shiga gidan kyauta saboda alashan hadarata imonike amonike alashan hadarata okocha ha faddal faddal shiga kyauta to ko shi yanzu ya je wurin ba su ma gane shi ba balle a shigar da kai kai saboda shi an yi an yi an gama an abin nan ɗinsu an faffaɗi waɗannan da yawa ba littafin za mu maimaita ba don mu gane karatun ne da duk aka tattara waɗannan abubuwan aka yi magana sai aka ce wai to ina sa'ada take aka ce to duk an yi bincike an gama duk binciken da masu bincike sun yi sun gama sun gano sa'ada tana wurin imani da aiki na kwarai da samun takawa idan mutum ya rasa su komi yake da shi ana nan ana tafiya sai ya dawo ya ga wannan abun yanzu ba shi bane yake so in an tafi an tafi sai ya ƙara gane wannan abun ba shi yake so ba babban masifa ranar da mutum zai mutu ranar da mutum zai mutu sai ya gwammace a bashi minti biyar ƙari ya yi raka'a biyu sun fi mai duk duniya da abin da ke cikin duniya in kau an riga an kai shi makabarta min babi aula mun karanta nan daga cikin magabata akwai wanda ya tafi kai ziyara makabarta gengedi ya kama shi bayan ya yi gengedin ya ga wanda ya sani ya ce yaya kuta cikin makabarta ya ce wallahi duk wanda ke cikin makabartan nan yau yana nadama yana gurin dama za a ba shi dama ya zo duniya ya raka'a biyu kawai ya fi mai a ba shi duk duniya da abin da ke cikinta ko da ya yi yana son ƙari ya samu ƙarin guda biyu balle wanda bai yi ba ya ce sai dai matsalan ku ga ku a duniyan inda kuke da daman ku yi amma kuma shagalallu ne ku to sai kun dawo nan ku yi kuka duk wanda ya shiga cikin makabartan nan sai ya yi nadaman ina ma da damar da ya samu ba haka ya amfani da ita ba na fata ya fito shi sa da aka yi maganan cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ku bari dukiyarku ko ƴaƴanku su dauke maku hankali daga ambaton Allah saka ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun duk wanda yayi wannan ya samu wannan matsalar ta samu shine tababbi wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da aka azurta ku da shi azurciyar wannan da aka ce abin da aka azurta ku da shi malamai Sheikh Abubakar Aljazairi san baya da muka yi magana yace in ma dai dukiya ce kuɗi ne lokaci ne dama ce ka samu kaza duk kai amfani da su ka yi abin da ake so da su min qabli an ya'ti ya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku ta zo fa yaqul sai ya koma yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kum min salihin me zai hana kaɗan jinkirta man dan lokaci kaɗan in samu nima in gabatar da wani abu in sadaka shi saboda ya zama daga cikin mutanen kirki aka ce walai yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai taba jinkirta ma wata rai ba idan lokacin ta yazo wallahu khabirun bima ta'malun amma abin da kuka aikata kuma za a ba ku labari labarin nan ai zai saka muku da abin ba abin da zai boyi duk abin da aka yi za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo yace iktanim min khamsin qabla khamsin ka ci riba abu biyar kafin abu biyar aka ce shababa ka kabala harami ka ci riban kuruciyarka kafin tsufa ya kama ka sannan aka ce si hata ka kabala sakami ka ci riban lafiyarka kafin rashin lafiya ya kama ka sannan aka ce faraga ka kabala shuguli ka yi amfani da sadda kake da dama ka samu dama kafin shugul ya hana ka wani abu ya faɗo maka ya hana ka wannan abun sannan gina ka kabala fakri wadatarka kafin talauci ya kama ka talauci ka zo ga mutuwa ta zo ga kayanka ba yadda za ka yi da su ba ka iya controlling yaran ma na na kokari kai sauri ka mutu sun yi ma suna kafin kana raye kana ta tara kuɗi suna ci ma mai gadi mai gadin kuɗin nan na taɓa ku labari a cikin masallacin can muka ko wata rana wani ya tashi da asussuba yake gaya man yake cewa ya je gaida wani mutum mutumin nan ya yi kuka ya yi kuka saboda an zo ya yi wajen sati biyu bai iya magana shikenan aka ce likitan ya zo ya ce tunda yana da kuɗi shi shawarar shi a fita da shi waje kanan shi ke jiye shi sai ya ce to a bari babban dan shi ya zo saboda gaskiya magana ba za a iya yin wani abu ba tare da ya zo ba babban ɗa ya zo daga inda ya zo kanan shi ya gaya masa ya ce ga abin da aka ce za a yi mawa ne an ce a kai shi a fitar da shi waje na ce a bari sai ka zo a shirya yadda za a yi sai ce a kai shi waje na min yana cikin wannan halin wannan is a waste of resources a ɗauka a kai shi waje sai ya ji ashe ya farko ya ce waste of resources kuɗi na waste of resources ya ce la haula ya ce wallahi da na sani da ban nemi kuɗi ba ya ce da na san haka za a ce yau a ce a kai ni asibiti da kuɗi na ka ce waste of resources ne ce da na san haka da ban nemi kuɗi ba da ya ja zuciya sai makabarta bara a wannan sallan irin wannan idin na je sallah kinkinau muka shiga inda muke dan shiga a zauna amma yawanci mukan zo mu dan shiga wani wuri ai mana dan jawabin da za a yi mana abin da za a faɗi da sauransu mu ji a ciki ne wani ya ce man ka san wane ya rasu na ce ban sani ba ya ce a ya rasu ya ce masifa na nan gidan shi yanzu ya mutu an ban matar shi matar shi yanzu ta zo an ma rasa yadda za a yi da ita ta tara mai da gidan gidan shi kamar dandalin gidan karuwai motar da bai hawa ita take hawa yanzu tana ta yawo an je har an gaya ma iyayenta an ce kaza an ce kaza amma dai kawai abin nan ya gagara ya ce kuma matan nan ka ya ce Allah ya sauƙaƙe ya ce mijin paralyzing ya fara yi aka kai shi asibiti aka yi mai abin da aka yi mai sai ya rika zuwa yana zuwa 44 yana zuwa gashi ran nan ya tafi gashin ya dawo da ya shigo gida yana shigowa ta ce haka dawo ya ce na dawo an yi gashin ya ce an yi ta ce ta kuma shine zaka da mana hannu biyu ko biredi ma baka so baka riko ba kawai hannu biyu ya ce biredi biredi a gina na hatsa ya sai aiki ma kuma ma in je asibitin in dawo baki tunanin ya aka yi sai buganan biredi ya ce la haula sai ya ƙara faɗuwa cikin kujera ce bire da ya faɗi cikin kujerar nan bai ƙara magana ba sai makabarta ya kuka gani wannan shine kai amfani da wannan dama na ƙarshen shine wanda ba a magana shine hayataka qabla mautika kai amfani da rayuwar nan kafin mutuwan ta zo in mutuwa ta riga ta zo wallahi ranan da mutum ya shiga kabari ko je mun yi maganan nan maganan na gane na fahimta na tuba na bari wallahi duk ba zai amfani ba in dai aka riga aka rufe mutum cikin kabarin nan aka lallaba kasar na kasa maganan mutum ya fahimta ya gane ya tuba ya bari duk ta kare Allahumma illa wataƙila in Allah ya so shi da rahama ya bar zuri'a baya ko ya bar wani abu baya ko ya bar mutanen kirki baya su su ta neman mai ceto wurin Allah in Allah ya ga dama ya ansa tunda tun da za a fara mai sallah abin da za a fara kenan اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وأنت خير المنزل اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه كوكما أسلا كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه منذ منا نيمان ceto ka ci ba mu ceton shi ya Allah mun zo muna neman ceton shi wannan yasa za ku gani cikin mawatsa ta Imam Malik misalul Usaimi yake masharhi yace shi yasa ake son har in za a kai ma mutum makabarta mutanen shi ƴan uwan shi da waɗanda yake hudda da su bayan Allah na kirki kas su bi bayan gawan su shiga gaba suna tafiya suna ƙara addu'a suna roƙon masa Allah ga munan za mu kawo ɗan uwanmu Allah muna neman ceto ka rufe asiri muna roƙon Allah Allah kada a sa shi cikin masifa mu mun yo gaba muna roƙonka ba su rutu ake ta yi ba a ta waya su shiga gaba su tare da wanda ya masa sallah suna gaban gawan gawan na biye da su a baya in mutum ya samu wannan suka ce ya ce in kuma bai samu mutum ya tsaya baya ya tsaya ko duk inda ya tsaya amma dai na kusa da shi an fi son suna gaba sannan in an je makabartan aka sa shi cikin kabarin kuma na kusa da shi kowa ya taho ya baro su can su zagaye kabarin nan su ta neman maɗan uwansu Allah ya ji tausayin shi dan ba wanda ya fi su sanin zafin sa to in dan saboda kuɗi suke son shi ba dama ya mutu ya ban musu murna ma suke dama nan muka karanta da ku cikin magabata wani ya zo mutuwa matar shi da ɗan shi suna ta kuka ya tambaye su me kuke ma kuka da ya farfado ya bayan ya suma suka ce muna kuka ne yau in ka mutu wajen wa za ka ban mu wa zai mana kaza wa zai mana kaza wa zai mana kaza wannan ya sa ya fashe da kuka ya ce ashe yanzu ku kukan da kuke yi kukan amfanin da nake maku ne ba kuka kuke kuna tausayin inda zaniya za a kare ba ya ta kuka to kun hada shi da wadda dan uwan nata zai mutu tai kuka ya shi ma ya tambaye ta me kike ma kuka tace tausan ka nake ji ban san halin da zaka hadu ba dan naga alaman mutuwa fatar da nake Allah ya ji kanka Allah ya ma kaza shi ma yayi kukan sannan ya ce wance na ji daɗi ya ya fahimci kukan da take ba kukan amfanin shi take ba kukan tausayin shi ya ce to ina da wani abu da na yi tsakanina da Allah ina fatan Allah ya karbi wannan abu alaman takawa ne ya ce na karanta ƙur'ani so dubu goma sha takwas ina fatan ciki Allah ya sa ya karbi wani abu in ya karba ina fatan zai man rahama in bai karba ba ne to shi ne masifa to sau da haka me za mu ya za a yi idan mutum yana da tunanin wannan ai sai ka ga kaman ka ce to yanzu abin da ya kamata ba ruwana da kowa sai kai na ma yaya za a yi in tsira to amma ba ci haka ba ya za a yi mu tsira shine babban magana ya za a yi mu sha wannan shine abin da nake so mu fahimta cikin karatun nan karatun nan yana da gayatu ahammiya mu lura da shi mu sa shi a zuciyar mu mu ta takawa muna kallo taka tsantsan din nan kamar yadda aka fassara mana can kamar ba ka da takalmi ne nan kana rayuwa a ce ka shiga cikin kaya ka shiga cikin kwalba ga kusoshi daba daba ga kaya ga sarkakiya aka ce bi ta ciki kai tafiya da ya za ka yi tafiya ya fito to wannan saboda haka wa min hadhihi sifati ala sabil misali lal hasar daga cikin waɗannan sifofi da aka yi magana na waɗannan bayan Allah da za mu gane su ala sabilil misal akan misali kawai lal hasar ba iyakance su za a yi ba amma akwai sifofin da yawa ma yati awwalan قال تعالى قال الله عز وجل الله تبارك وتعالى ياتي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين wannan littafi alƙur'anin nan wannan littafi da ake gaya maku littafi ne wanda yake babu shakka a cikin shi amma shirya ne ga masu tsoron Allah kawai wanda bai da tsoron Allah ma ba ruwan shi dama da littafin shi yasa bai koya ba bai tunanin ya koya bai ma son a koye a gidan shi tunda ba bai kusa da shi amma masu tsoron Allah kullun kokarin su ya za su da littafin nan su gane su wane ne muttaqin din nan da aka ce ba sifar su muke allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka yi imani da abin da ba su gani ba idan ka ɗauka tun daga Allah tabaraka wa ta'ala ba ganin shi da ido ne yasa aka yi imani da shi ba alamomi aka gani da ke nuna akwai shi aikace aikacensa tauhidur rububiyya ke nuna ga aiki kaza ga aiki ga halittan mu ga kaza ga kaza wannan ke nuna ga rana ga wata suna tafiya su zo ga dare ga duhu ga damina ga rani ga sanyi ga zafi ke nuna dole waɗannan abubuwa ba sa gudana haka nan akwai mai gudanar da su wannan ke nuna yana nan to gaibi ne baka gani ba sannan aka ƙara baka labarin wasu abubuwa ga lahiran ga kiyama ga hisabi ga aljanna ga wuta ga mala'iku ga abubuwan da suka faru kafin mu ga wanda ma muke cikin wasu na faruwa a wani wuri ba mu san da su ba sannan ga waɗanda za su faru nan gaba kuma aka ba da labari yadda da wannan yana daga cikin al'imanu bil ghaibi ya fito wa yuqimuna as-sala sannan suna tsaye da sallah tsaye da sallan nan in an ce qama sala ta hada abubuwa da yawa yinta daya yinta akan lokaci biyu yinta tare da kulawa da rukunnanta da sharuɗanta da wajibabbunta da abubuwan duk da aka nuna ciki wanda ba ta yin kyau sai da su sai an san su tun a iziya makaranta ce idan mutum ya zo ga ma cikin kawa'idi cewa wanda ya san farillan sallah ya san sharuɗan nan ya san kaza ya san kaza to ya san sallah aka ce wanda bai san wannan ba la ya'rifu shay'an min dinillah bai san komai ba ga addinin Allah wa salatuhu batila kuma sallar sa ba tattace kwata kwata to aiziya haka aka yi magana idan mutum ya yi sallah bai iya tantance sharuɗanta bai tattance rukunai wajibabbu bai san farillan sallan ba bai san sunnoni ba haka kawai yake ta dambara su ba shi da sallah amma in ya koya ne wurin malamin da ya san su sai ya koya a wurinsa wannan ne akai akai sabani ki samu amma haka nan kawai mutum dan ya gada akwai matsala wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta shi da shi suna ciyarwa gurgurdan hali sifa kenan an faɗi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka abin da aka ce annabi ya zo da shi sun yadda shi yasa wanda za su ce ba ruwansu da hadisi ba su ma sa abin da suke ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fassara qur'anin nan shi zai fassara yadda ake so a aiki ka ce ba ruwanka da wannan ya za ka gano yadda za a yi da a ce za a aiko da qur'anin haka nan su kutum kowa ya gane ya aiki da shi ai da ba aiko manzon Allah ba ai manzon Allah ya zo ne dan yayi bayanin littafin ya bayyana me Allah ke so a ciki ya bayanin me ake so ya ake aikin wama unzila shi yasa a kalmar shahada da aka zo aka ce la ilaha illallah bata isa ba sai mutum ya ce muhammadur rasulullah da aka zo ga ka'id sharuɗan aka ce muhammadur rasul rukunai biyu shi bawan Allah ne shi manzon Allah ne sai ka yarda da wannan sannan sharuɗa hudu tasdiquhu fi ma akhbara ka gasganta shi cikin duk abin da ya ba da labari da wanda ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka gane da wanda baka gane in dai annabi ya faɗi ka gasganta shi sannan tsa'atuhu fi ma amara ai masa biyayya duk abin da ya bada umarni kuma yace ayi kawai kai tai kakkace dan mi ishtinabu ma naha an wa gadab sannan a nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar kuma ka nisanta komin kake son abin nan kai roki Allah ya baka ikon yadda shi tunda annabi ya ce a bari sannan wa Allah ya ubada Allah illa bima shara sannan ba za a bauta ma Allah ba kuma sai da abin da annabin ya koyar to kenan mutum ya je ya bauta shi haka nan bai koya daga wurin annabi ba ba ruwan shi da annabi ya za a yi samu babu wani wanda zai je kusa da Allah ko ya samu ya shiga rahama Allah tabaraka wa ta'ala sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya bi wani annabi tunda aka riga aka aiko manzon Allah ba zai samu wannan rahaman ba dole ne shi yasa mun maimaita miraran wa tikraran wata rana ya tarar da Umar dan Khattab ya fito gan shi yana karatun Taurat kun tuna ko yace menene kake karantawa yace Taurat ce na ga magana mai kyau mai dadi take annabi ya ce umar ya ce annabi ya yi hushin da bai taba ganin ya yi wannan hushin ba ya ce tun ina raye na zo maku da littafin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani shakka ciki babu wani tuka da warwara a ciki kuma na bayyana muku yadda yake sannan a ɗauko wani abu a ce za ka rika amfani da shi ga ƙur'ani ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ko annabi Musa wanda shi aka ba a taura alaihi salatu wassalam da zai dawo duniya yanzu to ba zai yiwuye wata ibada ba sai abin da aka bani ba zai ce amfani da taurat ba da qur'ani zai amfani da shi ai kaga wannan ya nuna ba wasa bane rike alqur'ani so da haka dole ne wannan mutum sai ya yarda da wannan sannan bani haka nan wa bil akhirati sannan kuma game da lahira cewa za a mutu za a tashi a je ranar an san sakamako nuna mutane nan sun tabbata su masu imani sun yadda da wannan sun sakankance abin nan haka yake to wannan kun ga sifa ce saboda haka fa fil hadhihi al ayat a cikin waɗannan ayoyi majmu'a baraka mubaraka waɗanda sun tattaro abubuwa masu albarkan nan akwai sifofi har guda biyar da zamu tsamo daga ciki kaga yanzu nan kadai mun samu biyar daga cikin sifofin su ai min sifatil muttaqin hiya na farko shine al-imanu bil ghaibi wanda bayanai sun gudana kai haka ne ko na biyu iqamu sala sai da sallah kinan ashe wanda zai ki yin sallah a ce mashi yi sallah ya ce kai ku dai ku je ku yi aljanna ta mai rabo ce ai ba ba san ba san mai an gane alama ta mutum bai da rabon tunda ba zai sallah ba ya fito na uku al-infaqul wajib al-mustahab fi jami'i turuqil khairi ciyarwa alwajib wanda yake na dole a ciyar zakka ne da abin da ya shafi wannan da ciyarwa wanda ya shafi mutum waɗanda suke ƙarƙashinsa iyalinsa yara ƙanana mahaifansa da suka tsufa waɗannan dole ne mutum sai ya ɗauki ɗawainiyar su in yana da hali bai yi ba ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala infaqul wajib wal mustahab sannan kuma da wanda yake mustahabi na kyautatawa fi jami'i turqil khairi da dukkan hanyoyin alkhairi in mutum ya gani ya zama shi ma yana da kaso a wurin idan kana so ka tsira a lahira babban abin da za ka yi ka yawaita ayyukan alkhairi su ne ko da kana da wasu zunuban da suka yi girma ana ganin yafe su da wuya to sai ka yi alkhairin da yawa da ko an zabtara za a rage ma mun karanta nan wani ya zo daga cikin abin nan ina da tsammanin ko da Abdullahi bin Mas'ud ne na manta ya ce mashi shi yana da laifin da yake ganin anya ma za a gafarta masa ya ce shi yana jin ba za a gafarta masa ba ya ce kai kome sa kake ma kanka wannan jafa'i Allah mai gafara ne ya ce zunubin da ya yi babba ne yana da girma ya ce kai kome kai ya ce wata yarinya ce yake so ya ce yarinyar nan ita ce ba ta son shi wani take so ya ce saboda haka shi kuma ya ga ba zai iya a ce yana raye ita ma tana raye ba amma a ƙarƙashin wani sai ya zara takobin shi wata rana ya tara hanyar da take bi ya sa takobinsa ga yama jini na wuce kawai ya datsa yarinyar nan ya ce yanzu kuma ya dawo gashi yana nadama yana nadama wannan mummunan banna da ya ko Allah zai gafarta masa sai ya tambaye shi Abdullahi bin Mas'ud ne ya ce masa mamanka mahaifiyarka tana raye ya ce ba ta raye ya ce babanka fa ya ce ba ya raye ba ɗaya da ke da cikinsu da ke raye ya ce babu ce la haula wala quwwata illa billah to yanzu sai ka tafi tunda waɗannan ba su raye ka je kai ta aikin alkhairi duk abin da ka gani na alkhairi akwai inda za a samu lada ya zama kayi saboda ko ba ya fi ma wannan laifin ba sai abin nan can bayan ya tafi sai wasu suka tambaye shi suka ce me yasa ya fara tambayan mama cewa maman shi tana nan har aka zo kan baba yace ai da maman sa na nan yau ya je yayi abu ɗaya ya faranta mata rai ladar da zai samu ta rinjaye wancan laifin ma da yi haka nan in mahaifinsa na nan in yi masa wani abu da zai ji daɗi ladar da zai samu tana iya yiwa ta rinjayi wannan zunubin ko ba ya fi masa bai rinjayi wancan ladan to in yi ta maimaita fa in yi ta yi fa ya fito kamar ku kalle da mutane suke ƙarya iyayen nan na ƙauye wani kullun sai ya gunduma ƙarya ya ce ai su ma cikin nan ma da kyar suke rayuwa ai abubuwa an rike mai kuɗi a wuri kaza an rike mai iyayen wani ma baban shi dattijo je da sarbi cikin masallaci ta kuka yana ya Allah ‘ya'yana iyali da na bariki an rike masu kaza ya Allah kai masu duk ƙarya ɗan yake ƙarya yake to sau da haka ko kuma yana da miliyan sai ya rika guntulan ɗari yana ba baban baban ya ta'adda a Allah ya maku albarka Allah ya ƙara maku nan ko bai san ya maku don kuɗin da ɗan gare ba yana butsulan mai to gwargwadon wadatarka gwargwadon yadda za ka kyautata masu ɗin su ji daɗi Allah shi ya san abin da ya baka shi yasa daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikokinsa in ya tashi zai ba da kyauta baya kallon wanda yake ba kyauta wanda ya bashi yake kallo sai ya ɗauki abu wanda in ya ba mutum ya gama talauci a ce ai wannan ko baka bashi kamar haka ba ai bai san ka ba bai sai an bashi wannan bai ce a'a ai shi in bai san mu ba mu mun san mu mun san mu ko su wane ne sannan kuma mu mun san wanda ya bamu in da ya tashi bamu da yawa ya bamu dan me mu in mun tashi bada zamu bada kadan gaji kan manzon Allah wani da aka tarbai aka zazzagai ko an zagaye a cikin Madina an zagaye wanda ya zagaye aka taso za a kwakwada yace a ku yale shi ce menene bukatarka me kake so yace kunya ta kama shi ma shi da ya zagi an taso za a bugai an ce a bashi kuma a tambaye me yake so ya kasa faɗin komai duk da haka nan wannan rige da yake sa ta sama ya cire shi ya bashi sannan ya ce a bashi dirhami dubu nawa na manta adadin su ya ce a bashi daga nan shi ya fashe da kuka ya ce tabbas kai jinin manzon Allah ne ya ta kuka ya ce ba ni ƙarar aibanta ka tabbas kai jinin manzon Allah ne to ya kuka gani saboda haka za a yi wannan infaq al-iman bil qur'ani wal kutub al munazzala as-sabiqa sannan abu na hudu imani da al-qur'ani sannan kuma imani da littattafan da aka saukar gabanin alkur'anin ba mu rena su shi sa kuke ganin muke girmama annabawa musamman duka waɗannan ashirin da biyar da aka faɗi mana cikin alkur'ani sannan kuma khasa waɗannan biyar da aka ce masu ulul azumi in dai ba addinin shi a mutum yake ba addinin shi a shi ne azazzake ke cewa aliyu ali ya ce shi ma sai ka ce abokin shi ya ce babu wani wanda ya fi ali daraja ya ce ibrahimu ne ko musa ne ko wane ne gaba ɗayansu babu wanda ya kai ali daraja wurin allah ta ka ji su suma to da haka babu wannan ba haka ba ne mu abin da muka sani annabawan nan musamman ulul azumi suna da daraja sosai allah ya ba su matsayi babba sau da muke girmama su ko waɗanda suke ganin kiristoci mu ba ma rena annabi annabi Isa bambanci kawai mu bamu yarda shi Allah bane bamu yarda dan Allah bane amma in mun kira shi sai mun mashi salati ma mu ce alaihi abdallu salatu wa taslim ko mu ce mashi alaihi salatu wassalam mukan muna girmama shi ba ma rena shi ko zagan ma annabi akai kai ma kakkara ma ka zagi annabi Isa kyale shi shi da wannan masifa kakkara ma ka ce tun da ka zagi annabi Muhammad mu ma bari mu zagi annabi Isa mu ba ce mai haka ba shi annabin ya hana mu cewa ya kada mu imani da wani da shi mu karyata wani annabin kuma in muka yi haka kun gani dai ga cikin cikin alkur'anin mu muka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu haka muke wannan shine akidan mu hadhihi aqidatuna ya fito al'iman wal'imanul kamil bil akhira shine nan ba ta biyar imani al'iƙan ko sakankancewa shine iƙan al'iƙan sakankancewa wal'imanil kamil bil akhira da imani cikakke ina jin abdullahi dan mas'ud ne kullum in daga cikin addu'o'insa sai ya ce allahumma inni as'aluka ilman wa imanan wa yaqina haka yake yi ina roƙonka ya Allah ina roƙonka al-ilm wal iman wal yaqin saboda haka wannan babban abun ne wal yaqin shine huwa al-ilmu tam in an ce yaqini shine cikakken ilimi alladhi laysa fihi adna shak wanda babu ko mafi karancin shakka a ciki babu mutun ya yadda ya fito wa man amila bi hadhihi as-sifati kana ala al-huda al-azim duk wanda ya aiki da waɗannan sifofin guda biyar da aka faɗin nan to tabbas wannan yana kan shirya mai girma wa kana min al-muflihin al-fa'idin fi dunya wal akhirah kuma yana daga cikin waɗanda suke masu rabauta wanda suka samu kaso babba a nan duniya da kuma lahira muna roƙon Allah ya samu cikin su wannan magana idan mutum yana son ƙarin bayani ya koma can cikin tafsirul karimur rahman fi tafsir kalamil mannan linasir sa'di rahimahullahu ta'ala ya fito ko wannan ita ce nan ba ta daya an ji sifofi har biyar saniyan na biyu qala Allahu azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan shine aya Allah tabaraka wa ta'ala ce laysal birra ba wai da'a ita ce ta tsaya akan an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku rika juyar da fuskokin ku wajen mahuda rana da mafada rana ta tsaya nan ba kawai ku yi addu'a ko ku yi sallah ba ya tsaya nan ba walakinnal birra sai dai da'a man amana billah shine wanda ya imani da Allah ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da tauhidin da aka yi magana tauhidur rububiyya توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات rashin sanin Allah sai dai mutum ya rika faɗin sunan kaɗai bai gano shi ne wane ne bai gano Allah ba bai san Allah ba da waɗannan sifofin shi ke sa mutum kawai na bauta ne bai ma san me yake ba baran nan nan muka yi magana ba yaro karami na so ya tashi sallah aka ce ba zai yi ba sai in an sanar da shi ya san Allah tukunna aka ce ka ce Allahu khaliqi Allahu raziki Allahu nazirun ilayya ka san wannan tukuna sannan ka fara bauta aka nuna masa wannan in ka san wannan sadda za ka yi bauta za ka ba ta bambanta da wanda baka sani ba to dole a yi imani da Allah a yi imani da mala'iku mujmalan wa tafsilan a dunkule da kuma bayanan yadda bayanai malamai suka yi shi hakanan mala'iku su ma a san su a san su bayin Allah ne mai rahama bayin Allah ne an halitta su da kaza an halitta su da haske ba sa ci ba sa sha su ba maza bane su ba mata bane ba su saba ma Allah abin da ya umarce su abin da ya umarce su suke aikatawa ba sa bacci ba sa kaza ba sa mutuwa sai lokacin da Allah ya deba masu sannan bayan haka nan su ba maza bane su ba mata bane Allah shi kaɗai san adadinsu, saboda haka a san su da wannan sannan a to cikin guda cikinsu a ware goma kuma mutum ya san goman nan da ayyukan da suke yi, to an yi imani da su. Wal kitab haka nan littafi wannan ismul jinsi ne littattafan da aka saukar daga sama mutum ya san su wan nabiyin imani da annabawa waɗanda aka bayyana da wanda ba bayyana ba wannan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd suka akai aka abin nan su minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ga sunan dai ko kuma ko nuna aka ce minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsusum alayk akwai su da yawa a dunkule a imani da su waɗanda aka ce mu san su tafsilan kamar 25 din nan da ulul azmi a san su biyar din nan an san su an san da daban da aka ba su wa atal sannan mutum ya bada dukiyarsa ala hubbi yana son dukiyar ya dauka ya bayar zawul qurba ya ba yan uwansa na kusa ya kula da su ya taimake su wal yatama haka nan marayu ya kula da su wal masakin haka nan miskinai waɗanda abin da za su ci ma ya gagare su ya taimake su wa bin sabi haka nan matafi wanda gurinsa ya kare a taimake shi wasa'ilina hakanan waɗanda suka zo suka tambaya suna cikin abin nan halin kakani kayi har tun sun yi haƙuri ba a ba su ba haka suka har suka zo suka tambaya aka ce lisa'il wal mahrum a badata ga wanda ya tambaya da wanda ya kame ya yi shuru saboda abin nan an san yana da bukata ya yi shuru a bashi wa firriqab sannan a yanta wuya waɗanda suke bayi an ɗora masu fansa suna so su fanshi kansu sun kasa kada a basu su mutu a zaman su na bayi mala abin nan dinsu to amma malam in kana jin karatun nan kana kallon irin mawadatan da muke da su sai ka gane kawai kai karatun nan daban musuluncin nan daban su daban wani ko yake dariya wani ya bani dariya wata ya ce ya shi direba ne ya ɗauki yarinya zai kai ta makaranta sai ya kalle ta ta gilas sai ta kyalkace da dariya yana kallon ta miro ana tafiya tana mai dariya can dai ya tambaye ta wai me kike taima dariya ta ce a ba komai ya matsa ya dinga lallashinta har ya kusa zuwa gidan ya kwana ya shiga wani wuri kamar zai an shi dan dai ya jimi take malariya ya samu dai ya samu ya lallabe ta ta ce wallahi babansu ne ba ya masa wata magana a gida shine take dariya ya ce to ta mi kenan ta ce babansu ne ya ce mata ya ce ku dage fa ku karatun nan sosai da kuke ganin kina kun ga direban nan da ke tuka ku ta ce idan kuka dage da karatun nan shi yanzu zai ta tuka ku ya ta tuka ku in ya tsufa ko ya mutu ko ya abin nan ku kuma ƴaƴan da kuka haifa sai ƴaƴan shi su zo su ci gaba da tuka ku kun ga haka za a yi ta tafiya shine take ma dariya ta shi yasa ba sa taimako in za su yi wani abu su abin nan to haka abin yake to wani waso yake kuma ka shiga wani hali ɗazu nan muka wani wani ba kawai wani dariya yace suna da aboki aboki yace wai shi yana da wadata Allah ya samu ya samu karya arziki har abu da ya kakkare ya bubbuɗe shaguna yan kwa da wane ne duk suka bi suka kakkarya shi ya koma ba shi ba shago ya gudu ya koma Abuja ya ce Abuja nan a cikin mota yake kwana amma dai zai fito ya fesfes a gan shi kaman ran nan ya je yan uwan suka ƙara ganin shi ƙara gan shi fesfes shi ba su san yadda yake zaune Abuja ba aka ga dai alaman ya dan maro shi ne da zai tafi sai wani ya zo cikin mutane ya ce ya ce da Allah sai ya tuɓe kula wai ya mai haka da kanshi ya ce kaina zai nawa a Abuja wai irin wannan kan nashi zai nawa a Abuja abu mai ma fito ba kai wani ba baka ma gane ba ko eh wani ba ka gane ba yanzu da aka ga yayi fes sai da kai yake kenan sana'an shi yanzu sai da kai yake shi yasa a tambaye yanzu kamar kai na wannan zai nawa ai tuba kula ya nuna mai ce wannan kan nawa zai yi nawa yanzu a Abuja sai ce to ni ba ni ba sana'an sai ba ba ni sai da kai amma wataƙila kai ne ka san inda ake sai da kanka kai in ka kai can su ka tambaye su nawa kanka zai yi ni ba sana'a ta sai da kai kawuna ba wai kai shi zai ɗazun nan ne mai rake na yi bako yake gawa ya ce Allah ya tsari to mutanen maka suke idan kana tare da su ba su so su ga yadda za a yi Allah rufa ba asiri in suna so su suka abin ya kai tsanani in wani abu ne zai biyo ta wurin ka su tare ko zuwa kai za ka saya su hana a sai dama in za ka sai da naka su hana a saya so suke sai dai masifa ta kai ka kasa warwas za su hana a tsaya su cika a tsaya a bashi sai ya shiga masifa a rasa yadda za a yi to babban menene mafita a taqwa ka koma kawai Allah ne ka sa gaba shi kake roƙo ya baka mafita ka nuna kai ta roƙon Allah kana gun roƙo Allah ka rufa ba asiri kada ka kunyata ni a wannan gidan shi ne za ka yi ta yi ka kyale kowa ko ka gano mai faɗan kyale shi kai dai koma ka laɓe wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi wannan ya bayani magabata cikin su yace idan ka gano ka shiga ruwa turgar fulani karansu ya taso ma ya za ka yi ya ce sai ɗau sanda ko da dutse ya ta kwala masa ya ce faɗa zai daɗe in ta ɗaura ma sai ya jima kafin ka samai to menene mafita ya ce koma wajen mai shi idan ka shiga karan fulani ya taso maka idan yaro karamin ya fito ya makaran tsawa ma ba sai tsaya ba to balle baba mai karin mai gidan to in shedan ya zugo ko shedanin aljanu ko shedanin mutane in ya matsa ma ko ya hura ma wuta ko ma wurin wanda ya yi shi kalabe duka sai dai a tare ma ya dan fito saboda haka wannan shine wa qaqama sala suka tsaye da sallah wa atar zaka bayani ya gabata wal mufuna bi ahdi sannan waɗanda suke cika alkawari in sun yi alkawari ba sa sabawa idan ahadu idan suka yi alkawari komin kankanta shi za su cika to ya kuke gani game da mu cika alkawari mutum har ya ɗau qur'ani ya rantsuwa da qur'ani ya ce ya rantse zai yi kaza ma ƙarya yake dama a zuciya shi ma ya san ƙarya ne wasabirina fil ba'sa hakanan masu hakuri suna cijewa a lokacin da suka samu jarrabawa ta talauci ko abin da ya kama da shi shine ba'sa an samu matsatsin rayuwa ko kuncin rayuwa sai su daure waddarra sannan suka samu matsatsi shi na rashin lafiya ne abin da ya kama da jikinsu ya taba jikinsu ne yanzu wannan kai tsaye ciyo ne da abin da ya kama da shi ko mutum ya yi rauni ko dai rashin lafiya ko wani abu mai kama da shi sai su daure wahinal ba'si haka nan in ta tsaci aka ce to faɗa za a yi kuma yanzu jihadi ne ga abokan gaba za su zo su ci mutuncin musulunci su ci mutuncin musulmai su ci mutuncin matan musulmai da 'ya'yansu to za su cije iyaka cijewa su tara wannan abu ba za su yarda da wulakanci ba tsoro bai da amfani tsoro tsoro masifa ce tsoro wallahi tsoro shi yasa annabi kullun ke addu'a yana cewa Allah ka tsare mu daga tsoro ko yanzu ba tsoron ne ke taimaka illa ba tsoro ne idan mutum ya gane tsoron tsiya gare ku to zai maku yadda ya ga dama tsoro masifa ne ba kawai na ake son tsoro tsoro akwai inda bai da amfani akwai inda ba a son tsoro akwai inda tsoron yana da fa'ida amma aksariyan wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu guda taran nan su ne illa masifa a rayuwa ya ce ka nemi tsari daga su Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال نوى ترى yace waɗannan abun duk wanda Allah ya yi ma maganinsu zai azurta cikin jin daɗi a nan duniya zai azurta cikin jin daɗi a lahira ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ya ɗauko guda biyu yace kaga al-ajaz wal kasal yace dukkan su suna iya zama masifar da za ta sa waɗancan su faru al'ajiz da kasar kawai ka wulaƙanta a nan ka wulaƙanta a can saboda haka na yi na je wajen wani wata muna magana yake cewa shi da safe in ya tashi yana ma yaransa huduba ne ya ce ka tashi da shirin duk wani abu da za ka iya samu ka aikata ka samu kuɗi na halal ka tashi da shirin yin shi in ka shi ka samu ka yi in diga in wane ne in wane ne in wane ne ya ce dalilin wannan yanzu har yana da wani ɗa da ake ce mashi baka maula baka maula dan shi ya ce mai ya ce yana daga cikin ƙasƙanci ka rika bari kullum abokinka in an zo wani abu ya ce bari ya saya ma duk inda aka zo ya ce bari ya saya ma komi kuka zo ya ce bari ya saya ma bari shi ya biya kai baka taba tunanin wata ran kai bari ka biya ba to ka jira ranan gori to mu nan yaran mu sun lalace yanzu jarrabawa ma ba su rubuta a makaranta sai mutum kawai ya kwance shi ya kiyin komi ya kiyin ya ce shi yanzu ne ma yake yi kawai wani ya rubuta mai to da wani ne ya rubuta ma ka sa wanda zaka zama in ka zama wani mutum wani abu wata rana sai ya zo ya ce to na fa kaza za ka bani tuna fa in ka iya ce zai faɗi mun san an faɗin ma wasu ga yadda suka zama mutumin da ya kai sai da ya kai majalisa wasu suka zo suna neman abin nan dan bai masu yadda suke so ba suka koma suka ce certificate din shi ma da ya kai ƙarya ne kuma daga nan da aka bi aka bi ga wata har ta kai abin nan NYSC certificate din NYSC yayi dalilin da sai da ta kudu daga kan kujerar tana gani wai ma hamma da bita da kulli in ma mutum ya sake sai an ji mai bayan an kwace kujerai to nan na baku labarin wani ya kai assistant controller a wani wuri can muguntula abin nan kada ya fito fili ran nan daɗin abota ya ba abokin shi labari suna tafiya abokin yana zaune a gidan shi motar shi abokin ke hawa komi amma suna tare ana zagaya in ya zo gari a motar shi za su yi ta zagaya da abokin ranne ya zo ke ce a najeriya wadda abubuwa yanzu kai duk sun zama shirme komi ya lalace ya ce ni kai na certificate din da nake amfani da shi yanzu ba da na bada abun nan ba ba na ba ne sanda aka yi secondary school ni ban ce wani samu na aboki na kawai na kai shine na samu wannan ya ce to ran nan sai ga petition an buga can a binciki certificate din shi da ya kawo ba na shi ba ne ya kai can wancan matsayin oga kwata-kwata ya kira shi ya kulle kofa da shi ya ce ina son tambaye ka tsakani da Allah ya ce petition aka rubuto mana game da certificate ɗinka aka ce ba na gaske wani ka gan shi nan yana ɗaukowa ya miƙa mai ya gane mai rubutun to abokin shi ne ya gane mai rubutun ya ce saboda aka gaya man gaskiya ya ce ai tun da dai daga nan ta fito rubutun nan zan gaya ma gaskiya abokina ne ai gaskiya ne yadda ya gaya ma haka ne ba abin da zan boye ma gaskiya ne kaji kaji ya ce to shawarar da zan baka tun da ka kai wannan matsayin ka je ka rubuta resignation da kanka kafin abin nan ya balle domin wanda ya wannan rubutun ya ga ba a yi komi ba zai ƙara rubuto wani sau da haka dole ya sauri ya rubuta aka sallamai aka ba shi kayayyakin shi ya taho don in yana wurin ya ce za a ƙara rubuta kuma ƙarshen ta dan sai an ma kulle ka ko a su ka biya su kudin da kai ta ansa na za ka sabo su to gaga biya ka wannan daga abu biyu ne kasala surutu na biyu bakin nan namu wannan bakin da ke gani mutum shi da kanshi zai ɗauko wani abu ya lafta ma kanshi mun shayin shi mun lallafta ma kanmu ni musamman ni na tuno yin gana lallafta ba kai na ta wurin kai ma tuno naka aka ce in cikinka har bai da wurin da za ka ajiye sirrinka sai ka ɗauka ka ba wani ya aje ma to shi ina zai aje na shi aje naka kai mai sirrinka ka sa aje naka ka ɗauka ka ba wani to shi ya zai haɗa biyu ya haɗa da nashi da naka ya aje ma a wurin ajiya kuma kai in aka baka ajiyar kaya sai ga naka sun zo yanzu a ce daminan nan ta yi kayi buhu dubu kana da ka ba wani aran su to ya ajana shi yanzu kai ma kayo buhu dubu ya kake kokari kai ba so kake zo kwashe nashi ka zuba naka ba to haka za abun nan akliya ne sau haka wannan shine abun nan mutum ya rika kula da abubuwan da zai faɗi kuma ka rika kula da wannan ko abokinka ne na kusa kusa ka ce ka gaya mai komi ka yi kuskure dan amrun mumkin ne wata ran ku faɗa yadda kuka yi faɗa sai ya ce haba yanzu ai shi makogoron kai kai rike da shi ka motsa ya faɗi wasu abin da kai ka kai ka tabbatar ka gaya mai kai in a wannan zamanin ne ma zai iya yiwuwa ka gaya mai wasu abin da har rikodin ya yi ya aji saboda dama mugu ne ita aka ce a habib habibaka haunan ma a sa an ya kuna baghidaka yawman ma wa abghid ghadibaka yawman ma a sa an ya kuna habibaka yawman ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka so abokinka yanzu ka so shi ka so shi da sauki dan zai iya yiwa wata rana ya zama abokin fadanka to ka gaya mai komi kuma yanzu kun yi fada shi kuma wanda ke gaba da kai ka so shi da sauki shi ma zai iya yiwa wata rana abu ya juya kuma yana son ka to dai ka ɗauka da sauki saukin kada ka yi yadda za a yi irin kwanaki da muka yi magana wanda mai ibnul qayyim ya faɗi cikin raudatul mushibbin ya ce saboda son da wasu suka yi ma wasu fiye da yadda suke son Allah ya kai ga sukan yi rashin lafiya da rashin lafiyarsu wannan ya kama rashin lafiya sai aka ce abun nan ne ya fara jin sauki sai aka ba shi labari aka ce a ashe ka ji sauki ga abun nan ba amma abokinka ya ce mu gaishe ka shi ma bai ya ce ashe saboda rashin lafiya shi ne ma yake rashin lafiya shi ma sai koma kwanci wannan yana begen abokin shi ya ya da shi ba ruwan shi da shi sai kama rashin lafiya aka zo aka gaya mashi aka ce an je an ba abokinka hakuri ya ce ga yanan zuwa ma zai zo ya gaishe ka sai tashi zaune saboda jin daɗi shi kuma da ya ji haka sai ya ce ban zuwa ma na fasa sai koma zai mutu ya mutu ma to me yasa saboda yana ganin abin nan ta saboda aka a dauka da sauki kai abin da dogo ne ko ku karanta rawdatul muhibbin da kanku ku gani ku ga yadda abubuwan akai bayani abun nan sai ka kalle su da abun nan wahinal bash ulaika alladhina sadaqu waɗannan su ne waɗanda suka gazganta abin da ake so a yi suka yi gaskiya suka gazganta abin da ake so wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah wa fi hadhihi al-aya al-azima a cikin wannan aya babba bayyana Allah azza wa jalla kaseeran min a'malil muttaqin Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana mana da yawa daga cikin ayyukan masu tsoron sa wa sifatihimul karima al'azima da sifofin su waɗanda suke masu karamci manya manya an yi mana bayani wahiya sune an jero su dan mu gane mun an gama ayan sai a jero a gurguje kuma bayani ya gabata kai al-imanu billahi azza wa jalla farko shine imani da Allah mai buwaya da ɗaukaka. Na biyu, al'imanu biliyomil akhir sun yi imani da ranar lahira, su ba waɗanda ke cewa za su mutu masu dawo ba ne, wannan ƙungiyoyi da yawa suna da wannan tunanin kuma aƙida ce kufuriya. Ko yau ɗin nan sai da naga wani bidiyo da a zazzake ke cewa su sun yarda da riji'a mutanensu wanda suka mutu wai za su dawo nan duniyan nan har su zo su yi aure su hayayyafa kuma su sun yarda da riji'a. to wannan rashin yarda da lahira ne dan wanda zai zo haka nan karshen ta nan gaba ma to za su ce ne ba su ma yarda da ma za a ma mutum ba ma balle a ta da mutane tunda dama aqida ce karkatatta abu na uku al-imanu bil mala'ika imani da mala'iku babban abu ne abu na hudu al-imanu bil kutubil ladhi anzala Allahu azza wa jalla imani da dukkan littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar na biyar الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيماني دا النباوة دكان سوس إلى نعمين الله استبتا غريس نشدا إيطاء المال بعد دوكيا متن كده يريك حنو يزمت نار رأس مالي أن كابيتاليس shi tunanin shi capitalist thinking yake da shi cewa ba ka taimako ba a taimakonka wanda ya samu shi ya deciding ya zama haka wanda ma bai samu ba shi ya deciding wai rayuwa is just a decision making you decide on what you want to be in kana so ka zama kaza kai ne za ka yi deciding mutum yana da ɗan uwansa shakiki ne shi yana cin bala'i wani kamar ya ci dusa amma shi ya kai kololuwa yana da komi ya ce masa aha wani shi ya yi deciding ya zama haka ni kuma ni ma na yi deciding ya zama haka so ba wani magana a taimake shi abin nan an yi wanda haka yake su biyu ne a gidansu gaba ɗaya ya ce shi yayin shi shi ya yi deciding ya zama abin da ya zama shi kuma ya yi deciding ya zama abin da ya zama saboda haka shi yayin shi ya yi karatun allo ya yi karatun islamiyya shi kuma ya yi boko shi ya ƙi na islamiyya ya ce da aka zo yanzu aka ce ya ce mai ya kamata ka taimake ni ya ce zan taimake ka shikenan ya tafi ko Abuja yana dawowa ya sa pickup irin Hilux din nan ya ciko ta da alluna alluna fararen nan na rubutu ya ciko da alkaluma da tawada da komi aka mai oda ya ce kai kayi deciding ka zama haka malami ka gidan mai lalace ka ka gaji baba shi kuma ya deciding ya zama abin da ya zama to shi ma da yake ya iya kuwa aka zo ran nan kullum a zo wurin shi ganin garin su a zo abokan shi daga kasashen waje su zo ran nan dai kunya ta kama shi sai ya ce so yake rushe gidan a canza a yi na zamani inda zai iya abin nan ba shi kuma ka za ka samu ya ce ba ka yi ba ka bashi a kan yadda ni ma baba ya disaidin ya bashi ni ma a bashi yadda na ya disaidin a bashi haka balli naka ka gyara amma nawa a bashi nan tarihi kada ya bace na gidanmu ga karatun allo ga danga homon hashiya gaje daidai a kawo mai CV na yara ka taimake su su samu aiki su samu abu ya ce shi ma ba wanda ya taimakai shi bai taba ɗaukar CV shi ya ba wani ba bai ga dalilin da zai anshi CV wani ya masa ba kowa ya deciding what he want to be kowa ya deciding to yanzu ana can ƙasa amma kuma ya ce zai dawo dan su a aƙida su cewa suka yana nan zai dawo yanzu ana nan ana jiran ko shekara ta nawa ce zai dawo oho ya dawo ya dawo ya sake wata rayuwa sabuwa na? to shi ma to kaji to ai kaga yayi daidai ya kyauta saboda an tambayi addinin shi aka ce shi ba musulunci yake ba wani ne addinin shi yace shi scientologist ne su addinin su ne su ba musulunci ba ga wurin nan an rubuta kai shi asalin shi hausa fulani a ina yake zaune garin su a jiha kaza addini fa scientologist ba musulunci ba dan me zaka je kai sallah ga dan ai wannan Allah ya kara masa girma da albarka da yi masa haka nan ai kaga an yi daidai da Umar dan Khattab yayi koyi da Umar radiyallahu anhu da aka ce ga munafikai huzafa wannan ya zan su wane ne ma sunan shi eh huzaifa huzaifa bin al-yaman ya san su ga sunan sai Umar tun ana lissafowa ya ce shi zai ƙara faɗi ba sai aka ce Umar ya ce ya san wata bai san wata ba saboda haka idan wani ya mutu shi yana gari su wannan yana nan sai ya ce a je a duba an ga Huzaifa ya je wurin ya je jana'izan nan in an ce an gaishe ce to mu ma bari mu je ana zuwa aka ce Huzaifa na gari ga wani ya mutu ya ki zuwa sai ce ku mashi sallah ku kai shi makabarta ina da uzuri shi ma ki zuwa munafiki kenan an gano an gano gwangwani ne ya mutu to wannan shi ma mai martaba ya gano kai wannan gwangwani a rubuto a ce ya je yayi masa sallah ya je an masa sallah kuma ko kaga dai mai martaba ya je ai ko bai ja sallah ba yana gaba gaba kusa kusa da wannan gwangwani dalilin wannan a tambayi wa ya ce kai mun gwangwanin nan sallah to ya je roka masa Allah bayan an yi magana wa ma kana lil mu'minin wannan ba wa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu wa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sadaka ba zai yi ba mutum ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba ina ruwanka da shi kowa ya kama gaban shi sau da haka wannan shi ne wai ta'il mal lil aqriba da ba da dukiya ga yan kusa dai kusa kusa wal yatama wal masakin wal musafirin matafiya wasailina da wanda ya roka ya ce a bashi a bashi maganan a ce a hana baran gaba daya i haka ne akwai fa'ida wannan yaran da ake ɗauka a je a yi ta yadda su ko ina ba daidai ko duk mai hankali ya san mutum ka haifi ɗanka a ce ba za ka ciyar da shi ba za ka shayar da shi ba kawai ka je ka damƙa ma wani ba ka san inda aka yi da shi ba ɗan ƙarami wani ma yana fiyawa da majina ko iya gyara kan shi bai yi ba ka bada shi a yar a irin wannan abin nan ba daidai ba ne amma in ka koma karanta babin tarbiyya da aka yi magana ai tun da can iyaye sukan kai 'ya'yansu ƙanana wurin masu tarbiyya amma da cin shi da shan shi da komi na rayuwarsa iyayen suke kaiwa har cikin kitabul ilmi nan sai da makaranta wani hayye ma ɗansa faɗa ma ya ce daina cin abincin kasuwa ya daina zuwa ya sai abinci a wani wuri shi ke kawo mai abin da zai ci da komi na rayuwarsa wata rana ya zo ya tadda gurasa a wurin sai ce na ka samo gurasan nan ya ce abokin shi ne ya je kasuwa ya sau masa ya bashi ya ce to ba za ka albarka ba karatun ka zai lalace in kana cin na ba ni na tsaya ma da abin da zaka ci da abin da zaka sha ba to sai dai mutane su zo suna fada nan abdulkadir jailani ka koma ka karanta littafinsa da irin nasarar da ya yi lokacin yana yaro zai tafi karatu mamansa ce ta ɗabi maƙudan kuɗi ta bashi wanda zai ci ya sha in ya tafi karatu yana yaro aka zo aka tare shi a hanya barayi ta ce mai amma zan ma wasiya guda ɗaya wanda ita dan tayu ka tafi karatu ka da baka tadda ne ba ga dai kuɗi na baka dinari da yawa na manta adadinsu ta ce gaskiya duk abin da za a yi kai gaskiya ka kiyayi ƙarya duk abin da za a yi kai gaskiya ta ce wasiya ta gare ka kuma na sha maganan nan gaskiya mai gaskiya ba a taɓa cewa gaskiyar mutum ta ƙare ba sai da ce kare shi ta ƙare ta ce kai gaskiya da aka tafi a hanya sai yan fashi suka tare su a hanya ga yaro ƙarami suka zo suka dinga waro mutane ana ciro su kana da kuɗi wani ya ce baya da kuɗi a daddoke shi ce akwai da ɓoye su a can a ɗauko wannan kana da kuɗi aka wawware mutane shi yaro ne aka ce kai yaro ko ba can kai yaro ne karami ba ba bukata abin nan ɗin kama yaro me zai rike yaro ya shiru aka gama duk abin da za a aka caje mutane aka aisha abin da za a shan za a kwashe shugaban barayi yan fashi na canzan ne wani wuri ana shirin a kai mai aka tuna yaro ga kai yaro kai ma dai zo kada dai ayi abin nan kana da kuɗi yace ina da kuɗi aka ce har nawa yace dinari kaza suka ce top yaya aka yi to ga manya muna tambaye suna ƙarya ba wanda ma ke da kuɗi kamar ka kai kana da wannan kuɗin kuma ka faɗi gaskiya yace saboda wasiyar mamana mamana ta ce duk halin da zan shiga in yi gaskiya to ba dalilin da ba zan muku gaskiya ba sai suka ce gaskiya ba za a kyale ka ba kai mu tafi wurin ba oga mu ji abin da zai ce ba za mu taba ma kuɗi ba mu je wajen oga mu ji abin da zai ce da aka zo wurin oga aka gaya masa ga abin da ya faru ya tambayi yaron nan yaro ya maimaita masa magana sai sun koyar da kai kawai ta kuka ya ce wannan yaron ya rike umarnin da mamansa ta bashi har a tare shi a daji ga mu mu abin nan bai yi gaskiya bai karya ba mu ko mu saba wa Allah Allah ya ce kada mu yi wannan banna mu ta yi daga yau na tuba ta dalilin wannan yara suka ce oga dama ai mu kai muke bi mun mun tuba da tubar ka duk mun tuba dalilin wannan amma mahallu shahid haka nan ta tura shi kawai da tsumma ta ce tafi karatu sai da aka bashi kuɗi sai da aka bashi guzuri so ai karatu ai tsari karatun nan hanya ce duk kowane akwai hanyar da ake bi a iya karantar da su kuma karatun da za a yi wanda yaro zai gane ba kamar waccan hanyar da za a ce a koya masa baki a koya masa rubuta a koya mashi karanta sannan a sa mashi sanin darajar ma qur'anin kanta da yake yi hanya ce babba to amma ai mata tsari mai kyau mutane su zubar da 'ya'yansu mutum ya bari a tafi da yaransa bai ma san inda suke ba wani lokaci a wulakan ai masu ba daidai bane amma a ce to an hana wannan ko kuma wanda ya shiga matsatsi shi ma kada ya roƙa ba a bashi ba kuma kada ya roƙa duk wannan ba tsarin musulunci ba ne me yasa za ku bari har ya shiga cikin tsananin sai ya roƙa to ya shiga ba ku sani ba yanzu ya roƙa ku bashi ya fito ba a ce a hana a hana mutum sannan a hana shi roƙon bai samu ba a hana shi ku duba faran nan muka karanta ba yahude fa ya fito yana yawo yana dako da kurkura a kan shi amma ana lafta mai kaya yana ɗauka ya kai a bashi kuɗi amirul mu'mini ne ya fito ya gani ana lafta mai kaya ya ce kai sauke yaya a wannan gwamnatin irin ka mai kurkura za a rika bari yana wannan aiki na wahala ana ɗora mai kaya dan me kake wannan aikin ya ce yana yi saboda an ɗora masu jizya in lokacin jizya ya yi waɗannan kuɗin da ya tara da su zai biya ya ce an sauke masa sannan a je baitul mali a rubuta mai kuɗi kaza kada ya ƙara yin wannan sana'an nan har ya mutu ba sai ya aikin wahala ba ku duba ɓarawo ya yi sata a lokacin umar ɗan khaddam aka zo kai a wannan lokacin da aka ce mutum yana da bukata me kai ka sata ya ce ƙaddara Allah ne ya ƙaddara masa ya ce a nan kayi ma Allah ƙarya Allah bai kaddara ma ba da ya kaddara ma ya hana kai ma Allah ƙarya za a yi ma bulala kai ma Allah ƙarya sannan kuma za mu yi amfani da kaddaran kai ma da kai ta sata mun kuma yi amfani da kaddaran yanke hannu mu yanke ma hannu tun da shaida sun tabbata aka gazartar da hukunci ga an mai bulala ga an yanke mai hannu amma aka tambaye shi iyalinsa da yaransa nawa ne ya ce a rubuta shi a ba su kuɗin da komin tsiyarsa bai isa ya kashe su ba har sai ya mutu ya ɗan fito? ta sau da haka akwai tsari ba mu ce kada abin nan ba amma a yi tsari kada ya saba ma abin da mu muka sani a shari'a don in an zo diyar da za a yi ba za a yadda ba ko an danna mutane da ƙarfi ran da wani ya zo abin da za su roƙa wannan wurin da aka danne mu mu bai mana ba a canza mana ba mu so sai ka a ta tuka da warwara amma a tsari a nemi wanda suka san abin masana a neme su akwai malamai manya-manya a neme su su zo a zauna da su a tsara yadda za a yi abin a yi tsari mai kyau in an yi haka wannan falillahi alham ina fata an gane ai ko a masallaci da aka yi magana cikin masallaci har sai da aka yi maganan waɗanda aka ba su dama su yi roƙo wanda ya shiga cikin ya tsaya ma wani yanzu wani ya gudu ko ya wani abu zai iya sanarwa wanda aka ga ya shiga wani hali na rayuwa har mutane guda uku suka gano cewa gaskiya wani yana cikin wani hali wajibi ne a nema masa taimako in an kasa a ba shi dama da kan shi ya tashi in ya ce a taimake shi amma in ya samu ya kame ba kuma masu mai da shi sana'a ba wannan ya fito wai takin rifabi da ‘yanta bayi wuya. Na bakwai iqamun sala tsaye da sallah, a tsaida ta kamar yadda muka yi magana da hukunce-hukuncinta, sharuɗanta, rukunanta, wajibabbinta, ga sunan duka dai abubuwa tun daga alwala duk a san waɗannan har zuwa sallah. Na shida ko na takwas ita uzzaka ci ba da zakka, dole ne mutum Allah ya hore masa kuma musulmi ne shi, to dole ya zama rukuni ne daga cikin arkanul Islam. ya lissafa dukiyarsa da ya mallaka ya kafa ya kasa kashi arba'in ya cire kashi ɗaya tara alwafa'u bil ahdi cika alkawari in an yi alkawari a sa a cika kada a saba wafa har littafi muka karanta alwafa koran nan sai da muka ba da misalin da aka yi ta mamaki ga mutum mai abun nan za a kashe shi amma ya zo ya cika alkawari ya san kashe shi za a yi alwafa koma asabaru fil faqri sai ko mutum shi ya hakuri lokacin da aka jarrabe mutum da talauci ya ciji ya hakuri wal marad da rashin lafiya wa waqti qital al a'da haka lokacin da abokan gaba suka fada musulmi mutum kowa ya daure in in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun in an zo abokan gaba suka ce sai sun murkushe ku a nan wurin ka gudu kai laifi kowa ya tsaya ya dage ya kwaci mutuncin addininsa da mutuncin iyalansa da al'ummarsa in kana jin zafi su ma suna jin zafi sannan kuma kai kana fatan samun wani abu daga wurin Allah na rahama wanda su ba sa yi haka in an yi wannan a tsaya a daure goma sha ɗaya a sidku fil aqwal gaskiya wajen magana duk abin da mutum zai faɗi wajen maganganunsa ya faɗi gaskiya kada mutum ya ƙarya ya zama wani maradona ce shi maradonan ƙarya ne ya iya kwana-kwana da ƙarya har mutum ya zama ya shahara da ƙarya a ce wai shi ai wani super genius saboda ƙarya da ƙarya da abun nan ba daidai ba ne mutum ya zama mai gaskiya alaikum bi sidqi ina yi maku umarni da gaskiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna sidqa yahdi ila albirri domin gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga da'a wa innal birra yahdi ila aljanna da'a ko tana shiryar da bawa zuwa ga ga aljanna wa ma yazalu al-abdu yasduqu wa yataharra sidqa bawa ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya yana yi hatta yuktaba inda Allah siddiqa har a rubuta shi wurin Allah ce wannan mai gaskiya ne wa iyyakum wal kadhib ina maku kashedi da ku kiyayi ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga laifuffuka da fasikanci wa innal fujura yahdi ila an-nar su ko fasikancin nan yana shiryar da mutane zuwa ga wuta wa ma yazalu al-abdu yakzib wa yataharra al-kadhib bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙaryan nan yana fadi hatta yuktaba inda Allah kadzaba har a rubuta shi wurin Allah a ce makaryaci ne kuma kun gani akai magana alamomin munafikai uku ne ko kuma hudu a wata riwaya idan haddasa karaba idan mutum ya bada labari ya ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari ya saba wa idza tumina khana idan an amince masa ya yaudara wa idza khasama fajar idan aka yi fada da shi ya fajirce ta magana ko wannan ko wancan aka ce idan mutum ya kasance ya hada waɗannan guda hudu ƙarya cin amana saba alkawari wannan kana khalisan kenan ya zama munafiqan khalisan ya zama munafiki tsantsa idan ko yana da khasla daga waɗannan khisal to yana da wata khasla minan nifaq in mutum ɗaya gare yana da wani hali dabi'a ala ayati halin sannan wannan shine wal af'al wal ahwal fa haula alladhina amilu hadhihi al a'mal waɗanda suka aikata waɗannan ayyuka sadaqu fi imanihim sune waɗanda suka yi gaskiya a imaninsu لأن أعمالهم صدقت إيمانهم domin ayyukansu saddaqat imanahum ko domin ayyukansu sun gazganta imanin kaga kenan aiki shi yasa ake cewa a imani wannan itiqadun ne wa nutqun wa amal amalun bil jawari imani wannan nutqun ne wannan itiqadun ne bil qalbi sannan ba haka nan wa nutqun bil lisan sannan wa amalun bil arkan dole ne sai ya hada wannan imani sai ya hada imani yadda a zuci faɗi a harshe sannan gaɓoɓi su aikace su nuna aikace kuma sannan al'imani ya zidu wa yankus imani yana ƙaruwa yana raguwa ya zidu bi ta'ati yana ƙaruwa in an yi da'o'i wa yankus bil ma'asi to da haka su sun yi wannan wa humul muflihun su ne wanda za su rabauta muna son Allah muna roƙon Allah ya samu ciki da annahum tarakul mahzurat domin sun sun bar duk abin da ake jin tsoro ba sa yi abinda aka hana su aka ce su bari ba sa yi wa fa'alul ma'murat sun aikata abinda aka umarce su aka ce su yi wa li'anna hadhihi al-umur mushtamila ala kulli khisal al-khair domin waɗannan abubuwan nan da aka faɗi duk sun tattaro dukkan wasu halaye da ake so na alkhairi sun tattaro su tadammunan wa luzuman sun ciko sun tattaro kuma abu ne wanda sun zama dole sun lazumta suna nan ana ganin su a fili لأن الوفاء بالعهد domin cika alƙawarin nan ya dukulu fihi ad-din kullu addini ya shiga dukkanin ومن قام بهذه الأعمال wanda bi ya tsayu da waɗannan ayyuka yana yin su a aikace kana laha lima siwaha aqwam waɗanda ba waɗannan ba ma ai sun zama masu sauki kenan wanda ya tsaye da waɗannan da aka lissafo wajen guda goma sha ɗaya to ya yi wasu kuma abu ne mai sauki wanda ya kasa yin waɗannan a ce zai yi wasu abu ne shabihun bil mustahil فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون ودنا متاني ودنا فهؤلاء كن ودنا متانا هم الأبرار الصادقون المتقون سوني ودنا سكي ما صداع ما سكتكيا ما ستقوى منا روكوان الله سامع تكرسو da wannan ne in kuka lura ko ba a gaya muku ba za ku ga ana ba mutum shawara a ce kana da wannan littafi na Sheikh Nasiru Sa'adi Tafsir Karimur Rahman din nan dan kun ga duk yawanci maganan nan daga littafin ne ake ciro ta kaga wancan ta farko daga nan ne wannan ma duk ƙarin bayanin nan da aka ciro a wani wurin ba za ka same su ba amma a littafin sa ne ga yanan ya sa nan mata daya unzur ai Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan lis-Sa'adi shafi na 66 ya danganta ga irin wanda gare ka ina ganin mu tsaya nan ko lokaci yayi a ɗayan ta yi ko ta dauce asha ba tsaya kana na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين